نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن خلق الحياء هو رأس الفضائل الخلقية وعماد الشعب الإيمانية وبه يتم الدين وتصلح الحياة وتسود الفضيلة وتنعدم أسباب الرذيلة وهو من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه عن السقوط إلى سفاسف الأخلاق وحمأة الذنوب كما أن الحياء من أقوى البواعث على الفضائل وارتياد معالي الأمور قال العلامة ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق عباد الله الحياء خلق اختصها الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو شعارهم عن عنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء أخرجه ابن ماجه وصحه الألباني والحياء صفة من صفة الله تعالى التي تليق بجلاله قال الله سبحانه وتعالى والله لا يستحي من الحق وثبت في سنن الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما سفرا خائبتين قال ابن القيم عليه رحمة الله وأما الحياء الرب تعالى وأما الحياء الرب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال والحياء شريعة جميع الأنبياء فهو مما توارثوه عليهم السلام ففي صحيح البخاري أن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت والمعنى إن الرادع عن القبيه إنما هو الحياء وبغياب الحياء تدمر الأخلاق وترتكب الفواحش والموبقات فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء فقد اتصف نبي الله موسى عليه عليه السلام بالحياء كما ذكر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال إن موسى عليه السلام كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استح- استحياء منه أخرجه البخاري وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الحياء كما وصفه صحابي جليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بقوله كان أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه الحديث متفق عليه والحياء عباد الله صفة من صفة من صفات الملائكة الكرام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان ابن عفان رضي الله عنه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة الحديث أخرجه مسلم والحياء أبهى زينة يتزين بها المؤمن أن عنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه إخوة الإيمان هذه نماذج ممن اتصفوا بخلق الحياء من الصالحين والأتقياء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فقد خلد القرآن الكريم ذكر امرأة من أهل هذا الخلق كما قال تعالى عنها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فهذه الآية عباد الله تدل على حياء تلك المرأة من وجهين الأول جاءت إليه تمشي على استحياء بلا تبذل ولا تبجج ولا إغواء والثاني كلماتها التي خاطبت بها موسى عليه السلام إذ أبانت مرادها بعبارة قصيرة واضحة في مدلولها من غير أن تسترسل في الحديث والحوار معه وهذه صديقة بنت الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي فأقول أي تقول في نفسها إنما هو زوجي وأبي فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه معهم فوالله قالت فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة على ثيابي حياء من عمر فرضي الله عنها وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يغسل ذكره عباد الله وأخيرا سأذكر بعض مظاهر وصور ذهاب الحياء في مجتمعنا أولا المجاهرة بالذنوب والمعاصي وعدم الخوف من الله تعالى ثانيا ومن صور ذهاب الحياء إفشاء أسرار الزوجية قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه, رواه أبو داود قال إنما ذلك مثل شيطان لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ثالثا ومن صور ذهاب, الإيمان ذهاب الحياء الفحش والبضاءة في الكلام رابعا ومن صور ذهاب الحياء كشف العورات أمام الناس فمن صورها ما, يلب ما يلبسه بعض شباب المسلمين من السراويل القصيرة والملابس الضيقة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يراها أحد فلا ترينها قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس الحديث أخرجه الترمذي ومن صورها التبول والتغوط في الطرقات أمام أعين الناس بلا حياء خامسا ومن صور ذهاب الحياء تبرج النساء وخروجهن كاسيات عاريات ومنها اختلاط الرجال بالنساء في الأماكن العامة وفي سائر الأماكن ومنها كثرة خروج المرأة من البيت وخروجها متعطرة وذكر أبو هريرة رضي الله عنه لامرأة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني ومن صورها عدم احترام الكبار وتوقيره وتوقيرهم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا كما ذكر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتوناني game da wata ɗabi'a mai girma daga cikin ɗabi'u na addinin musulunci ita ce kunya saboda haka taken hutuban namu shine kunya ɓangare ce ko yanki ne daga cikin imani ma'ana duk mutumin da ya rasa kunya a rayuwarsa kamar ya rasa wani ɓangare ne na imani Allah maɗaukakin sarki kiyaye yan uwana musulmi lallai mu sani cewa ɗabi'ar kunya ita ce shugabar dukkanin wasu ɗabi'u na falala da girma da matsayi kuma ɗabi'ar kunya ita ce ginshikin dukkanin yanki-yanki da imani yake da shi kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce lallai imani yanki saba'in ne ko sittin da ɗoriya annabi ya ce ƙololuwarsa shine faɗin la ilaha illallah ya ce mafi ƙarancinsa shi ne kau da ƙazanta daga kan hanya sai annabi ce kunya ma yanki ce ta imani to kun ga wannan yanki yanki na imanin dukkaninsu saba'in ɗin da ɗoriya idan ka rasa kunya za su iya lalacewa su ruguje su lalace gaba ɗayansu duk ɗabi'un duk imanin da babu kunya a cikinsa to lallai wannan imani imani ne lalatacce da kuma kunya ne yan uwa addini yake cika rayuwa take inganta da imani ne kuma a dukkanin wasu ɗabi'u na falala suke samun jagoranci da kuma imani ne dukkanin wasu munanan ɗabi'u ake kau da su a rabu da su ‘yan uwana masu albarka lallai kunya ita ce mafi siffa mafi fitowa wacce take nesanta ma'abocinta daga dukkanin abinki da Allah wadai ta kuma kange shi ta kiyaye shi daga fadawa zuwa dukkan wata ɗabi'a ta tir da Allah wadai imani ko kuma kunya lallai a ita ce take raba mutum da dukkanin fadawa cikin zunubi kamar yadda ita kunya ita ce mafi girman abin da ke kai mutum ya cicciɓa shi ya kai duk wata daraja ta imani da ɗabi'u na gari babban malami ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa kunya khuluqun yab'asu sahibahu kunya wata ɗabi'a ce da take sanya ta kai ma'abocinta alajtinabil qabih wajen ya guji ya nisanci duk an abin da yake mummuna abin da rai yake kyamarsa abin da addini ya hana abin da mutane ba sa son sa babu abin da ke sa mutum ya bar wannan sai kunya wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqq kuma kunya ce take sa mutum ya hannu daga gazawa wajen ba wa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa ‘yan uwana masu albarka mu sani cewa ita kunya duk mutumin da kaga ya yi wani nau'i daga cikin nau'o'i na saɓan Allah maɗaukakin sarki sawa'un tsakaninsa da Allah ne sawa'un tsakaninsa da ‘yan adam ne sawa'un tsakaninsa da kansa ne in dai saɓa wa Allah maɗaukakin sarki ne sai mutum ya rasa kunya yake yinsa mutum bai yi shirka ba sai da ya rasa kunya tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki mutum bai saba wa sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai da ya rasa kunya tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bai zalunci mutane ƴan uwansa ba bai musu fashi da makami ba bai dura musu ashar ba bai musu kwace ba bai waware dukiyarsu ba bai yi dukkan abin da yake zalunci na tsakaninsa da ƴan uwansa mutane ba ƴan uwa sai ya rasa kunya haka na hatta mutum ya yi abin da yake tsakaninsa da kansa da kansa na zalunci da zalunci kansa da kansa don mutum bai wanda ba sai ya rasa kunya kunya ita ce abin da ke miƙar da mutum ya tafi ɗoɗar zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake so yan uwa ya ishi ka gane matsayin kunya a cikin addinin musulunci ita ce ɗabi'a da Allah maɗaukakin sarki yake banci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ita ce bajanmu ma ita ce shi'ar namu ma'ana abinda da an ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka fara kawa shine ɗabi'ar kunya annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi Anas dan Malik yace inna li kulli dinan khulqan kowanne addini daga cikin addinan da Allah madaukakin sarki ya saukar daga sama suna da wata ɗabi'a da suka keɓanta da ita wanda sun fi sauran addinan keɓanta da ita annaban mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa khuluqul islam dabi'a ta addinin musulunci wanda yake banta da ita alhaya ita ce kunya saboda haka duk wanda ka gani ba shi da kunya a cikin al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to lalle ya sauka daga kan layin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ita ce bajan kamar yadda ka sani duk 'yan makarantun boko wanda suke zuwa makarantun gwamnati galibi kayan su iri ɗaya ne amma me yake raba su shine bajin makaranta da ka gani zaka ce wannan dan wancan makaranta ne wannan dan wannan makaranta ne ana bambance su ne da wannan bajin to haka ake bambance al'ummatai da mai ɗabi'a da suka keɓanta da ita mu al'ummar annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bajin mu ita ce kunya kaga duk wani dan al'ummar nan da ka rasa shi da kunya to kamar ya yage bajin sa ne yayar ba za ka iya raba shi da ba za ka iya hada shi da wannan al'ummar tamu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka kunya siffa ce daga cikin siffar Allah maɗaukakin sarki ya ishi kunya girma da matsayi ta kasance siffa ce daga cikin siffar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin littafin sa mai girma yace wallahu la yastahi min alhaq Allah maɗaukakin sarki baya jin kunya wajen ya fito da gaskiya ya bayyana gaskiya yayi umarni da gaskiya Allah baya jin kunyar wannan ashe kaga kunya siffa ce ta Allah subhanahu wata'ala dan uwana mai albarka lallai Allah subhanahu wataala yana faɗa cikin suratul baqara inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah madaukakin sarki baya jin kunya ya buga misali ko da kwatankwacin sauro ne ko ƙasa ma da shi Allah madaukakin sarki baya jin kunya hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna Allah hayyun karimun lallai Allah madaukakin sarki mai kunya ne inji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma karimun mai karamci ne yastahi Allah madaukakin sarki yana jin kunya idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadai idan wani mutum daga cikin bayinsa ya daga hannu yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ay yaruddahuma sifran kha'ibatai Allah maɗaukakin sarki ya mayar da wannan hannayen nasa guda biyu sifran babu komai bai amsa masa addu'arsa ba kha'ibatai ne tababu Allah ba zai haka ba Allah yana jin kunyar haka ka ɗaga hannu ka ce Allah ka bani kaza in dai ka cika sharaɗan addu'a ka cika sharaɗan karɓa addu'a ka ɗaga hannu ka ce ya ubangiji kare ni daga kaza Allah ka bani kaza to Allah yana jin kunya ka sauke hannunka bai biya maka bukatar ka ba ashe kaga kunya mai tete siffa ce ta Allah subhanahu wataala yan uwana masu albarka babban malami ibn al-qayyim al-jawziya ke cewa ita kunyar Allah madaukakin sarki lallai wata nau'i ce ta daban ba irin kunyar ka bace ba irin kunya ta bace kunya ce da ta dace da girman Allah madaukakin sarki da buwayarsa da matsayinsa kunya ce da take dauke da kyauta da karamci da kuma girma da buwaya lallai uwana masu albarka kunya shari'a ce ta dukkanin annabawan Allah dukkanin annabawan Allah subhanahu wata'ala da ya turo wajen al'ummominsu daga cikin abin da ya karantar da su su koya wa al'ummarsu akwai kunya a ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwati ula lallai na daga cikin abin da mutane suka riska daga cikin zantittika na annabta ta farko kowanne annabi ya gada daga ɗan uwansa annabin da ya zo kafinsa kowanne annabi ya bar wa al'ummarsa wasiya a madadin Allah subhanahu wata'ala shine idza lam tastahi idan har ba za ka ji kunya ba fasna ma shi ita aikata abin da ka so wannan wani wato wata wani zance ne da ya kamata a rubuta shi da tawada ta zinari da annabawa suka bar wa mutanensu idan har mutum ba zai ji kunya ba ya aikata abin da ya so malamai suka ce kunya kamar ita ce take hana mutum take sa mutum ya ja baya take sa mutum ya fasa dukkan abin da yake mara kyau shi sa duk lokacin kuma da kaga aka rasa kunya to lallai dukkan wata ɗabi'a ta garza a lalata ta duk wani yakana da mutunci da sanin ya kamata yan uwa matukar a rasa kunya to za a neme shi a rasa za kuma iya aikata duk wata alfasha da kwakwalwar kama ba za ta iya sawara maka ita ba in dai an rasa kunya to mutum zai yi abin da yake so shine abin da hadisin yake nufi idan lam tastahi in dai ba za ka ji kunyar Allah ba ba za ka ji kunyar yan uwanka mutane ba fasna amma shi ita aikata abin da ka so ba wai umarni Allah yake baka je kai abin da ga dama ba a'a kamar gargadi ake maka in baka da kunya je kai shine abin da magana take nufi idan har baka tsoron Allah baka jin kunya je ka aikata ba wai kyau ake gaje kai abin da aka dama bane kamar faɗin Allah madaukakin sarki ne da ce i'malu ma shi'tum je ka aikata abin da kaga dama amma kuma ina ji ina gani zaka zo ne shine abin da hadisin yake nufi dan uwana masu albarka annabin Allah Musa alaihi salam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lalle annabi Musa ya kasance mutum ne mai jin kunya matuka mai kuma yawan sittir mai yawan sittirce kansa baya yadda a ga wani abu na fatin jikinsa musamman abin da ya shafa al'aurarsa saboda jin kunyar Allah maɗaukakin sarki da mutane banu isra'ila sun kasance idan suka tashi yin wanka fitowa suke gaba ɗaya da yaro da babba da mace da namiji kowa zai tuba kayansa zigidar a shiga cikin ruwan ana wanka haka suke ba kunya ba tsoron Allah a lokacin annabi Musa haka suke manzon Allah ya ba mu labari tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi Musa baya wannan shashanci baya wannan rashin mutuntakar baya shiga cikin su sai sun gama komai ba kowa sannan sai ya je cire kayansa alaihi salam ya shiga ya wanka ya fito ba tare da kowa ya gan shi ba shine annabi ya yabe shi ya ce annabi musa ya kasance mutum ne mai kunya mai tsoron allah mai sitarce jikinsa ba yadda ga komai na jikinsa na al'aurarsa saboda yana jin kunyar allah maɗaukakin sarki yana jin kunyar mutane kun ga ashe kunya al'ada ce ɗabi'a ce ta annabawa kai annabinmu jagoranmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba mu da abin koyi kamar shi babban sahabi abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda yake siffanta ma da shi yake ce mana kana ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha annabi ya kasance mai tsananin kunya kunyar da tafi kunyar budurwa da take cikin darbukarta ƙarshen kunya a wajen larabawa shine irin matan da suka fara shiga shekarun balaga matan da suka kai shekarun balaga irin wannan lokaci akan yi musu darbuka da suke zama a ciki to ƙarshen kunya kenan ka tashi kwatanta budurwa ta wancan lokaci to amma da aka tashi kwatanta kunyar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ce yafi irin waccan budurwar kunya tsira da aminci tsara tabbata a gare dan ka gane kunya ɗabi'a ce ta mutunci ta girma duk inda aka rasa kunya to an rasa mutum an rasa duk wata ɗabi'a mai kyau abu sa'id yake cewa idan annabi ya ga abin da baya so tsira da aminci tsara tabbata a gare saboda kunya wani lokaci baya iya faɗa sai dai magani a fuskarsa sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito yan uwa ba ma wanda ba kai kunya siffa ce ma ta mala'ikun Allah kunya siffa ce ta mala'ikun Allah wanda Allah madaukakin sarki ya yabe su ya nuna ba sa saba masa ba sa kauce umarninsa to kunya ɗabi'a su ce wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zaune da shi da matarsa na Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce sai sai na Abubakar Siddiq ya shigo annabi daga shi kamar ka ce sai dan mayafi haka ko ɗan wando wanda ba babba ba irin da ya zama na tsakar gida sai na abakar ya shigo annabi bai gyara ba sai na umar ya nemi izini shi ma ya shigo annabi bai gyara ba kira da aminci tsara tabbata a gare sai aka ce ga sai na usman nan zai shigo sai annabi ya tashi ya gyara ya rufe ko ina da ina bayan sun gama abin da za su yi sun fita sai da na isha take tambayarsa kun san ba ta barin takwana take tambayarsa ya rasulullah na ga babana sirkinka ne ya shigo baka gyara ba ga umar shi ma sirkinka ne ya shigo baka gyara ba amma usman wanda shi kai ka aura masa ya shigo kuma ka gyara sai ta aisha dan me ba zan ji kunyar wanda mala'iku ma kunyar suke ji ba me yasa ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah ma kunyar suke ji ba ashe kun ga kunya mai tace siffa ta ta mala'ikun Allah kaga karshe kenan yan uwana masu albarka lalle mu sani cewa mafi girman ado mafi girman kawa da mutum zai shine mutum ya yi kawa ya ado da kunya duk babbar rigar mutum duk yawan askarta duk yawan kyansa a fuska duk yawan kwalliyarsa matukar bai kwalliya bai yi ado da kunya ba to har yanzu akwai sauransa har yanzu akwai sauransa haka nan mace duk yadda za ta sa lesi mai tsada ko atamfa mai tsada kowanne irin gwal za ta zuba a jikinta matuƙar ba ta yi adon kunya ba har yanzu akwai sauranta ba ta da kunya ba ta yi ado ba sunan ta ƙazama annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin anas tsammani ya ce ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shanahu wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zanahu kaji wani hadisi mai daɗi ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shanahu babu wani abu da alfasha da rashin mutuntaka da rashin kunya za ta shiga cikinsa annabi ce illa shanahu sai ta munana abin sai ta lalata abin da yadda kake ganin sa kai mai kyau da yadda kake gani mutum yayi ado matukar babu kunya a tattare da shi annabi ce sai wannan rashin kunyar da wannan alfashar tasa ta lalata wannan adan nasa annabi ce babu kuma yadda za a yi kunya ta shiga cikin abu face illa zanahu sai ta masa ado a shi kaga da bi ake ado da kunya dan uwana mai albarka ba da babbar riga ba ba da kaftani ba ba da kaza ba a'a kasance mai kunya ke mai ruwata mai albarka ana yin ado ne da me da kunya ba da kaza ba ba da kaza ba da kaza ba Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwana masu albarka bari ba mu samfara kaɗan daga cikin samfuran kunya na magabata Allah maɗaukin sarki ya ba mu kissar annan Musa alaihi salam lokacin da fir'auna ya rarake shi yake nemansa annab musa ya isa garin madiyana kada kuma ta yaji ya samu wasu dandazan mutane suna yin mai suna ɗiban ruwa sai ya wasu mata a gefe sun ware su su biyu ba sa cakuduwa da mutane ba su shiga cikin mutane ba ana ta ruru ma'ibar ruwa ba buƙatar ruwan ne ba sa yi ba a'a amma sun haƙura sai mutane sun gama cakuduwa don ba sai da su cakuduwa da maza ba don in gidan mutunci ne in gidan tarbiya ne akwai kunya ta tare da su maza suna shiga suna shiga ba za su yi wannan ba annan musa na lura da su da je ya same su ya ce ma khatubu kuma sai ke gare ku ya na ganku kowa na ibaro kuna gefe suka ce qala la qala qala ta la nasqi hatta yusdira ri'a suka ce ai ba ma zuwa mu shayar da dabbobin mu har sai waɗannan masu shayar da ruwa masu kiwo sun gama sun tafi dan ba za mu ta kuɗi da su ba kun ga sura ta farko kenan sura ta farko kenan abu na biyu lokacin da annabi Musa ya shayar da su ruwa suka tafi da suka je sun ba mahaifinsa labari sai ce lalle wannan mutumin ku je ku nemo mun shi ku kira mun shi dan na saka masa irin alkhairin da ne muku shi kuma mahaifin ya gane irin waɗannan mutanen ba a barin su tafaha kawai akwai abin da yake nufi to lokacin da guda ɗaya daga cikin su ta taho sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labari faja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in sai ɗaya daga cikin su ta taho tana tafiya ku duba duk cikin abubuwan da take da su na ɗabi'a da mutuntaka da kamewa babu abin da Allah madaukakin sarki ya wassafa ta ya suranta ta da shi sai me sai kunya tamshi alastihya'in tana tafiya a cikin kunya ba ballagazanci ba tafiya ana motsa jiki ba tafiya ana rangwada babu wannan alastihya'in cikin kunya da mutuntaka ta zo ta samu annabi Musa ta ce ya Musa alaihi salam ko kuma ya kai bawon Allah mahaifin ne yana kiran ka dan ya saka maka abin da kai mana da annabi Musa ya je suka tattauna suka fahimci juna ya ba shi labarinsa sai ce masa bawan Allah kada ka tsorata Allah zai tsamar da kai daga mutanen da suke azzalumai malamai suka ce a cikin wannan a cikin wannan gabar akwai abubuwa guda biyu abu na farko tafiyar tata da ta tau zuwa ga annabi Musa Allah ya kamanta ta da ne da kunya abu na biyu suka ce shine yadda ta yi masa magana ku duba ta isar da makasudinta abinda take so ta ga masa cikin ibara kasira cikin zance dan kadan dan gajere bata saki baki tana ta surutu ratatatata ba a'a inna abi ya da uka li yajziyaka ajra ma taqata lada shikenan an gama bata je ina yi ne ina gajiya ya a'a ba wannan ba dogon labari ba dogon labari ku duba yan uwana masu albarka mai sayayya bata yata jaujensa ta suna hira sayayya naira goma sha biyar ta sai ta minti talatin suna labari da shi kasuwa za ta shiga za ta sai kaya amma wallahi wata sai ta yi awa ɗaya a cikin shago ta kunta goyonta ta ba ɗanta nono ta yi kaza ta ji a cikin shagon mai kaya ana ta hira wannan irin rashin kamun kai da rashin mutuntaka ne irin wannan ku duba wannan baiwar Allah kawai da ta zo inna abi ya da'uka li yajziya ka ajra ma taqita lana ya isar sai ta kama gabanta ta bi shi malamai suka ce akwai izina a cikin wannan ga uwarmu uwar muminina na isha Allah ƙara mata yarda lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bar duniya an binne shi ne a ɗakinta da mahaifinta ma ya rasu an binne shi ne a ɗakinta kun ga ga babanta ga mijinta a ɗaki ɗaya ta ce a lokacin ina shiga cikin ɗakin idan na shiga nakan cire nakan cire hijabi na ko nakan cire mayafi na na ajiye ta ce sai in ce a raina ai babana ne da mijina a kwance babu komai matattu ne fa sun rasu sun rasu amma ba sai take cewa ina ji mijina ne da babana babu komai ta ce amma lokacin da sayyidina umar ya rasu aka ɗauko shi aka kawo shi cikinsa aka haɗa su ta ce wallahi ban ƙara shiga ɗakin ba sai na rufe jikina ruf saboda jin kunya sayyidina umar yan uwa yanzu wacce take jin kunyar mamaci da yake kwanta a ƙasa kana ganin za ta bari wani guri ya bayyana a jikinta ga wanda yake ga wanda yake ba muharraminta ba sayyidina umar yana kwance ya rasu tana jin kunyar bayyana jikinta a ɗakin da yake kana ganin wannan wannan anya za ta fito ta yadda wani bangare bayan a jikinta kuwa sai na ali dan albi talib Allah ƙara masa yarda yace lokacin da na kasance mutum ne ni mai yawan fitar da mazi yace to sai nake so in tambayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma kun san matsayin sayyidina Ali wajen annabi yana auren yarsa sarkinsa ne akwai mutunci akwai jin kunya yace ba zan iya zo an tambaye shi fuska da fuska in ce masa ya rasulullahi ni mutum ne mai maje yace ba zan iya ba saboda kunya sai ya kirawo miqdad bin al-aswad ɗaya daga cikin sahabbai yace aje a tambayo min annabi ya je tambayo masa annabi ya kawo masa amsa ku duba kunya na na buga mana misali da mata biyu da namiji ɗaya saboda mata an fi tsammanin su da kamewa da yin kunya sama da sama da maza yan uwana masu albarka zan dan abbaci daga ƙarshe wasu surori daga cikin surorin da suke nuna rashin kunya da abin da yake nuna rashin kamewa da rashin mutuntaka abu na farko yan uwana masu albarka shine bayyana zunubi da bayyana sabo da rashin tsoron Allah mutum ya rinka bayyana zunubi a fili ya rinka kokarin kwarzanta abin da yake na saban Allah mutum baya jin tsoron Allah baya jin tsoron mutane da babansa da babarsa da kannansa da malamansa kowa ya gani baya jin baya jin kunya kaga irin wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin al'ummata Allah maɗaukakin sarki zai iya musu afuwa ya kawar da kai ga abin da suke ci amma illal mujahidina banda irin waɗannan annabi ya ce mutum ya yi laifi da daddare Allah ya kwana yana rufa masa asiri da safe sai kaga ya tashi ya tone asirin Allah maɗaukakin sarki sai mutum ya samu abokinsa ya ce wani kaga abin da ne da daddare kuwa na yi fasikanci iri kaza na yi zunubi mutum ya bada labari annabi ya ce ko Allah na bonan zarama banda irin waɗannan fasikan Allah ba zai gafarta musu ba in kwa kulli yadda zunubi ya zama ado a cikin al'ummar mu babu kunya yarinya mace ku duba yadda muke faɗa kunyar mata fa yarinya mace ta zo ta sa kyamara haka ta koma gefe daga ita sai rigar da ɗanta ma wani lokacin bai kamata a ce a ganta da ita ba tana rawa tana jujjuya jikinta sama da mutum miliyan goma suna kallo ta saki abin a duniya dan Allah wannan wannan me kake tsammani inda irin wannan ne al'ummar mu mata fa ba yanzu ko namiji ko kai namiji dan Allah kai zaka iya wannan ka zo ka sa kyamara mutane suna kallon ka maybe wanda zai gani akwai kaninka akwai wanka akwai babanka akwai babanka akwai sarkinka kana jijjiga jiki kana ra bare mace bare mace to irin waɗannan fasikan yan uwa dole ne a ɗauki mataki a kansu ba a bar irinsu idan mutum zuwa ya buya ɗaki ya lufinsa wani babu ruwan kowa da shi shi da allansa amma ka bayyana zanibi ka ka danno shi cikin gari wallahi in muka bar wannan sai Allah ya tambaye mu gaba ɗaya wa rabbil ka'aba idan muka bar wannan dukkanin mu gaba ɗaya da shugabanninmu da mu gaba ɗaya sai Allah ya tambaye mu wallahi sai Allah ya tambaye mu irin zunubin da Allah madaukakin sarki ya halakar da banu Isra'ila saboda shi kenan saboda ba sa hanawa yan uwana masu albarka abu na biyu akwai bayyana abin da ya shafi sirrin auratayya tsakanin miji da mata shi ma rashin kunya ne tsakanin miji da mata a rinka bayyana abin da mu'amala take faruwa tsakaninsu wanda shi ma wannan ya zama ya riga ya zama ruwan dare wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a majalisin sami albarka da maza da mata a wajen a cikin hadisin da al'imamu abu dawud ya fitar da shi annabi ya ce yanzu ɗayanku yakan tare da matarsa ya sadu da ita da safe kuma ya tashi ya rinka ba da labari ko namiji ko mace sai kowa ya shiru sun kuyar da kai annabi ya ƙara maimaita musu kowa ya shiru sun kuyar da kai sai wata mata ta tashi ta ce ya rasulullah wallahi mazan nan suna yi su ba da labari kuma su ma matan suna yi su ba da labari kowa ya sani ta faɗa shike nan sai kowa sai kowa ya sun koyar da kai annabi ya ce to ka san kwatan kwatan wannan kamar wani shedani ne ya haɗu da wata shedaniya akan titi a tsakiyar unguwa ya tara da ita kowa yana kallon sai ce to kwatan kwatan haka kenan mutumin da zai je ya abu da mata sai zuwa ba wata labari za ga yara irin yan mata idan yarinya ta aure sai awayenta da safe tashi sai a tafi gidanta sai ta ba da labari ai an yi kaza an yi kaza fasikanci ne wannan saban Allah ne rashin kunya ne addinin musulunci bai da wannan ba ƴan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da suke rashin kunya ƴan uwa akwai al-fuhshu fil kalam al-fasha a wajen zance al-fasha a wajen zance dura duran ashar zagi maganganun batsa wannan ba shi da kyan uwa addinin musulunci ya hana wani lokaci ya lil asaf za ka ga hatta wasu da suke amsa sunan malamai suna da'awa ta musulunci sai su rinka maganganu haka kai tsaye addinin musulunci baya son bayyana abin da yake irin waɗannan abin da ake jin nauyinsa za ka kalli alkur'ani kalli maganganun wanda kake koyi da shi manzon Allah kira da aminci tsar za ga duk maganganun sa akwai sakaye a ciki ba a fitowa karara karara ba a fitowa duk abin da ya shafi auratayya auratayya sai ga sakaya shi ake yi amma sai ga mutum da sunan malami ya fito yana ta bayani an yi kaza kwarara ko shi baya boye boye wannan ba daidai bane da rashin boye boye kaka annabi ne amma ka taba ji annabi ya sarraha irin wannan maganar wallahi wannan ba daidai bane yan uwa to wannan dishi yake zawo sai ku ga waɗanda wasu wanda su ba su da karatu sun samu dama su ma sai su ta maganganu yanzu yadda ake maganganu na batsa in kana bin abubuwan da suke faruwa a social media kanka zai ciwo kanka zai ciwo karamin yaro ko karamin yarinya kaga tana maganganu shi sa lalle yan uwa kun ga wannan abin da hukumar hizba ta fara yi Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya karfafe su Allah ya ba su nasara duk wanda zai kawo musu cikas Allah ya kawo mana da shi wallahi ba karamin alkhairi bane abu ne da ya kamata duk mu yi fa suka tashi suke mana abu ne da ya kamata duk mu yi wata yarinya wata yarinya karamar yarinya ta fito tana faɗa a social media kowa yana kallo tana cewa ita a yanzu wallahi duk wanda zai aure ta to sai ta aure ita ma wata matar irin ta ta rinka ta rinka lesbian da ita duk namijin da zai aure ta sani ita ma sai ta auro wata mata to dan sai nake gani kuma hizba sun kama ta nace to alhamdulillah kun ga ana bai da irin irin wannan mutum ya fito ya arba da shi wancan ya fito ya arba da shi to akwai matsala kannan mu da ayyan mu za su taso su gani su dauka wani abu abu ne mai kyau su rinka yi shi san ana abu mai kyau duk yadda za a yi ku hana duk yadda za a yi ana abu mara kyau afwan ku hana shi ba a barin abin da yake mara kyau yana wanzuwa a cikin mutane wani masu albarka abu na hudu daga cikin abubuwan da yake akwai rashin kunya a cikinsa akwai yaye al'aura a cikin mutane daga cikin abin da yake kunsar ma'anar yaye al'aura yan uwana masu albarka shine akwai yanayin shiga da wasu daga cikin samarin mu suke yi sai ga mutum ya sa kaya ɗamamme shi ba mace ba shi ba ɗan daudu ba amma sai ga ya sa kaya ɗamamme duk jikinsa yana duk bangaren jikinsa ya fi fito yana tafiya yana rawa wannan ba daidai bane ko kaga wasu samari suna sa gajeren wando dan karabi wanda bai wuce masa ko kusa da cinyarsa bai zo ba ya rinka yawo a layi wannan akwai rashin kunya akwai rashin mutuntaka wani lokaci sai kaga saurayi garjeje a cikin unguwa wallahi ya fito ko riga babu a jikinsa daga shi sai gajeren wando wannan rashin kunya ne rashin mutunci ne a lokacin da mata suna kaiwa da komowa a cikin unguwa shi kuma ya fito daga shi sai gajeren wando komai nasa gashi nan kana gani saboda tsabar rashin mutunci irin wannan idan an gani magana ake yi kai a matsayin ka na babbar tijo kira shi ka mai nasiha wani irin wannan abin da kake ba daidai bane yanzu wannan baka ga babu suwanci bace wannan baka ga kanwa suwanci bace tana kallon ka aka ba daidai bane al'ummar Hausawa ne mu masu al'ada mai kyau ba arna bane mu a ringa irin waɗannan abubuwa ba daidai bane yan uwana masu albarka akwai hadisin hakim ibn hadisin bahz bin hakim Allah kara masa yarda daga babansa daga kakansa shi kuma yace ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ya manzon Allah auratuna ma na'ati bi min hawa ma nazar al'auran me ya kamata mu yi da ita na halak me kuma za mu bari da al'auran wanda yake na haram sai annabi ya ga masa ta kalma mai gamammiya yace masa ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka yace ka kiyaye al'aurarka kada ka aiwatar da ita ka sarrafa ta akan kowa sai matarka ko wanda ko abin da damun ka ta mallaka shine baiwa kenan sai annabi ya ce sai ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah wani lokacin zaka ga mu, mu dukkanin maza ne a wajen sahabin yake tambayar annabi dukkanin mu zaka ga maza ne idan muka yi mutum zai yin tsirara haka ko ya tuba jikinsa annabi ya ce in zaka sami iko kada kowa ya ga al'awarka to kai ba daidai bane shi ma don wani sai ka ta ai dan maza ne menene a'a wannan rashin kunya ne rashin kunya ne ba daidai bane ba daidai bane sai ya ƙara cewa ya rasulullah to idan ni kadai ne a cikin ɗaki ba daga ni sai ni zan iya yin tsirara annabi ya ce fallahu ahaqqu an yustahya min minan nas Allah shi ya fi cancantar ka ji kunyarsa sama da mutane to addinin da ya ce kai kaɗai ma a cikin ɗaki ka kare jikinka shi ne zai bari kuma ka zo ka irin wannan abubuwan na rashin kyautawa ba daidai bane dan uwana mai albarka daga cikin nau'i na rashin kunya akwai kwaya al'aura akan titi akan layi da sunan fitsari ko bayan gida wannan shi ma rashin kunya ne rashin mutuntaka ne addinin musulunci ya hana bar ma shi wannan bayan hanawa da aka yi akwai narko mai zafi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai ka ji tsoron tsinuwa guda uku tsinuwa guda uku shine wanda yake yin bayan gida ko fitsari a inda mutane suke zama su huta ko kuma hanya tsakiyar mutane inda mutane suke wuce kawai mutum ya zauna ya yi bayan gida a wajen ko kuma ruwa da mutane suke sha magudanar ruwa mutum ya je bayan gida a wajen duk wanda ya zo wuce kai ya ce kai amma ban yafe ba Allah ya tsine wani shikenan wannan tsino ce ta bi ka kaga dai tsino babu kyau ko annabi ya ce amma ka kiyaye irin wannan duk wanda ya wuce kai bayan gida a waje ya ce Allah ya tsine to sai ta bi ka shi sa ni kullum ina maimaita wannan maganar tawa lallai masu irin wani abin su ji tsoron Allah su daina yi wanda kuma suke da haƙƙi su hana su lallai ne sana su in ba haka ba wallahi alhakin hassu duk wanda yake da haƙƙi ya samar wa da irin waɗannan yaron gurin da za su zagaya yaƙi wallahi idan suka yi kashin da aka tsine musu sai tsino ta bi shi shi ma dan shine sila shine sila Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka abu na ƙarshe shine tabarruji da mata suke yi fitowa a cikin shiga ba da bata kamata ba wannan ko ba a faɗa ba kowa ya san wannan rashin kunya ne ko ba a faɗa ba wannan rashin mutuntaka ne ko ba a faɗa ba wannan kowa ya san bai dace ba lallai addinin musulunci ya umarci mace ta rufe jikinta gaba ɗaya idan ba ga mijinta ba ko muharramanta amma duk lokacin da mace ta fita dole ne ta rufe jikinta gaba daya kada ta yi ado ta fito da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace akwai wasu dangin mataye guda biyu yan wuta ne yace amma dangin mutane guda biyu yan wuta ne yace amma ban gansu ba za su zo daga baya ne daga cikin sai yace nisa'un kasiyatun ariyat mataye ne da sun sa tafafi amma tsirara suke tafiya ma'ilatun mumilat suna tafiya suna kwarkwasa suna kare jikinsu suna karkato da zukatan masu kallon su annabi ya ce in kaga kansu sun yi ciko kai ka ce to zan raƙumi ne wata ruwaya annabi ya ce ku tsine musu albarka don tsinannu ne me zafi haka dan uwana mai albarka abu na ƙarshe da zamu rufe da shi yan uwana masu albarka shine daga cikin dangi na rashin kunya akwai rashin girmama manya da rashin mutunta wanda yake gaba da kai wanda na ɗaya daga cikin abin da yake damun al'ummar malam bahaushe ne al'ummar malam bahaushe kowa ya santa al'umma ce mai mutunta na gaba mai girmama wanda yake gaba wanda baka san shi ba inda ya girme ka zai iya tare ka anya ya maka faɗa ya mare ka ya wuce ko ba kai saka ce komai ba amma yanzu dan makocin ka ma an ka taba shi in ba a wasa ba sai dai ku kare a police station to shi sa komai sai ya zama abin da ya zama manya daga cikin masu mutunci a unguwa suna gani ake abin da bai dace ba ba dan suna so ba za su iya magana ba idan kai wa yaro magana ɗanka ka haife shi ka yi jika da shi amma yaro zai ma rashin kunya iri-iri yaro zai kalle ka ce to babana ne iri-iri ka ga al'ummar da suke da irin waɗannan matasan idan ba mu gyara ba wallahi akwai matsala gaban mu ba ta da kyau in dai ba tsaya in gyara ba dole ne sai yaro ya fahimci wannan yayansa ne wannan babansa ne wannan babarsa ce wannan abokin babansa ne alal kalla wannan ya girme shi ya fi shi shekaru ya zai magana da su magana ma za ka yaron mai zuba su iya ba magana idan yaro ya fi so maka wata magana subhanallahi sai dai kawai karfa baki sai dai karfa ka karfa kunnan ka ba daɗi kwata kwata ba mutuntawa ba girmamawa annabi ya ce duk al'ummar da ba ta duk wanda baya girmama na gaba da shi baya mutunta shi sannan ba kuma ya jin kan na ƙasa da shi annabi ya ce to wannan ba ni ba shi ba ruwana da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah subhanahu wataala ya shirye da mu yan uwana masu albarka akwai ɗaya daga cikin matasa na wannan unguwar makoci ne ga wannan masallaci mai suna karibu yan garkuwa da mutane sun kama shi a hanyar dawarsa daga Legas wanda a suna ta tattaunawa da yan uwansa amma sun ce su an ba su naira miliyan hamsin yau kusan sati guda kenan to miliyan hamsin ɗin da suka nema dai ana ta yanzu dai an ce sun dawo talatin miliyan talatin a wannan marar sai an ba da miliyan talatin to har yanzu suna hannunsu kun san kuma yadda waɗannan mutane suke cutar da mutanen da suke hannunsa idan sun kama su abu ne na rashin mutuntaka eh abu ne na rashin jin daɗi a daki mutum a yi masa kaza da kaza da sauransu to lalle muna buƙatar addu'o'in ku ƴan uwa Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi da shi da duk wanda suke hannun ƴan ta'adda Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi Allah ya dawo da shi cikin ƴan uwansa da iyalansa lami lafiya wannan al'amari da yake faruwa na wannan kidnapping din Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen sa ƴan uwa abin ya yawa mu da abin bai shafe mu ba mu rinka ce ƴan uwanmu da suke da suke cikin addu'a akwai wani documentary da na ga BBC sun hada wani yake bada labari yace sun kai kusan shekara biyar yace wallahi ɗan ta'adda za su shigo cikin ƙauyensu za su shigo tun wajen karfe sha biyu na rana sai goma dare suke fita yace idan karfe magarba ta yi ɗan ta'adda za su shiga cikin gidajensu mutum bi tsaya da bandaga wani ya shiga yace duk wanda yake son mataka zai shiga lalata da ita babu yadda zaka wallahi abin da yake faɗa kenan kana ji kana gani mutum zai shiga gidanka bai lalata da matarka idan mace ta kiyarda za su ɗauke ta sata akan babar yace za su yi daji da ita sai ta yi kwana uku ko kwana hudu sai su dawo da ita a fa cikin garin Najeriya a Najeriya fa ake wannan abun a Zamfara a arewacin Najeriya ake wannan abun fa yace yanzu su ba a hannun gwamnati suke ba a hannun yan ta'adda suke shigowa suke si abin da suka ga dama abin yayi yawa yan uwa mu da abin bai shafe mu ba alhamdulillah amma waɗancan mutane suna da haƙƙi akan mafi ƙarancin yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya yaye musu wannan bala'i da suke ciki waɗannan kuma da suke hannunsa Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da su Allah ya dawo da su cikin iyalansu su kuma waɗannan masu waɗannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin su Allah ya tarwatsa su Allah ya dagargaza su Allah maɗaukakin sarki ya kashe su gaba ɗaya don ba su da amfani a cikin mutane gaba ɗaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاة يرحمكم الله